dangane da shi ne waƙe na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake gashi ya zo da sigogi daban ya ce kamar na kiɗan nan da ake kuma gashi ana ambatan manzan sai kuma a yi tarawar a ciki ana juyi ana liƙe kuɗi yana shiga yana takawa wannan yana zuwa banjo ya ce to ya kamata shi ma kali
assalamu alaikum Allah ya ji ƙansi da mutum shi yake cewa shi dai da ya ga an fara wa yaban annabi haka risa sai zara kansa zai iya nasa wanda ba tuni wanda zai gaya wa ya ji shi ko zai iya gaya wa kansa abin da ya ce da ni kenan zan iya wa kaina ni amma ba zan iya gaya wani ya ji to ka na fidda kaina daga wannan kowa ya je farko mutane suna cewa in aka saka wannan kaɗe na zamani wai jama'a sun fi sauraron abin mutum ya zo ke gama ka na ce to Allah wadaran al'ummar da kimar annabi alisun bata kai su saurara ba sai an hada musu da kiɗa ni kawai amsar da na bayi kenan in daraja annabi sun bata kai a saurari abu ba sai an saka maka wani kaɗa kaɗa kun shi ne zai ja hankalinka wannan ka saurara to kai kanka ka san ba annabi alisun kake so ba wancan kiɗan kake bukata wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ambatansa a gurin masu imani to nutsuwa ake a samu kwanciyar samu kawai saboda ladabi amma wanda zai zo ana faɗa annaba su kwaye ana komai to fa kaga ba faɗa ake a baki amma zuciyar ba tare da annaba sun ko ba ta ganin girma shi makaluki wanda Allah subhanahu wa ya nuna in aka ki girmama shi aka yi sula adaba a gabansa abin da mutum ya na kirki ubangiji zai rushe kuma mutane da aka yi na farko duk kowa za ga ko kusa wanda in aka ambaci suna annaba alma ana faɗa za ga gumi na karyo mace saboda ya san wa aka faɗa to wanda aka faɗi suna sai ga kawai taba sanin ka ba sai fitar ga hayyacinsa kuma bai san kowa a gurin saboda daraja ce wacce take wata iri da to yanzu abin da ya jawo mafi yawa gaskiya kancin sanin annabi alaihissalamu shine ya jawo kawai mutane suke ɗauki abin amma darajarsa da girmansa ya mutane su dinga raye-raye mata su fito na liƙin kuɗi kuma ya zama kamar abin nan kamar abin da yake na hulu abin da ya hana kuma shi za a ana yi ba daidai ba ne irin wannan kaɗe-kaɗe rawa ana juyi ana ihu mata su zo suna liƙin kuɗi wannan kowa yake abin ya naƙasta darajar annabi ya jingina ne akan yadda ya samu biyan bukatarsa amma ba su darajar annabi alaihi salamu ta karu ba kuma shi yaban annabi alaihi salamu ba wai ka kama suna annabi alaihi salamu kana yaban su ba a'a wannan yana ciki sannan abin da ya shi na addi shi ma za ka iya ɗaukansa ka itar da mutane a kai shi ma yaban annabi ne alisa domin sakon da ya zo da shi ka taimaka sakon ya in aka dubi dukkanin sabon annabi suka yi wake-wake duk sun yi wannan hassani radiyallahu anhu ya waka akan yaƙe-yaƙe da aka yi sannan duk inda aka faɗo yana kan annabar sun yakan zo mai da martani wala ibn zab'ara ya zo ya yi magana akan akan ranar yaƙi da aka yi da annabi alaihi sallam ya yaƙin irin su Uhud su Badar ibn zab'ara ya zo ilamiya shi ma Hassan radiyallahu anhu ya zo ya mai da martani akan lamiyar da ko rawiyin da shi ma haka yi kalma da kalma haka zai warware waccan kaga wannan yabi na annabi alaihi salam to wannan shi ake yi a taimaka addini ya ci gaba sannan in wani abu ya taso ana so za a yi wata gasa wanda ya harshe yana fitowa ya wani abu kamar yadda aka yi mutanen banu tamim suka zo gurin annabi alaihi salam ya ambace su a cikin suratul hujurat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat sarhum la yaqilun tun daga bayan gari suke wa annabi alaihi salam kira na yan farauta ya fito ga su ya fito ga su Allah ya zarge su akan wannan sai da suka fito magana suka yi suka zo da mawaka zubur qani ibn badr suka zo da wani hadibi annaba sai ya sa aka ya tashi sabit ibn qais ibn shammas ya tashi i hudu ba ya gama sannan kuma hassanu da zubur kani ya tashi ya tasa waƙar nanul kiramu fala hayyun da fakiru na minnal amiru wa fina tun sabul biyu sai hasiyar na ba ce to in ya gama hassanu tashi shi kuma tashi ce inna zawa'iba min fihirin wa ikhwatihim tabayyanu sunanan lin nasi tuttaba'u yarda biha kullu man kana sariratuhu taqawwal ilahi wa fi'lul khair yattaba'u in kana fi nasi sabbaquna ba'dahum fa kullu sabqin lida'an li'adna sabqihim taba'un a'azim bi qaumin rasulullahi shi'atuhu idza tabayyanat al-ahwa'u wash-shiya'u سجية تلك فيهم غير مودسة إن الخلائق فأعلم شرها البدع sai ma sai alƙalin musabaka ya miƙe ya ce inna hazar rajul lamauta ya nuna annabi ta ce wannan haƙiƙa Allah ya masa baiwa khadibuhu aqrabu min khadibina wa sha'iruhu ash'aru min sha'irina to haka suka yi ce kuma da abin da ya zai bata mawaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san bai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ba to yana iya tashi yi magana akai shi ma wata rana wata kabila sun taba taba mutuncin sai na abubakar radiyallahu anhu sai abin ya je kunna annabi alaihi sai annabi nan da nan hankalinsa ya tashi sai ida ya ce abubakar aka yi wannan sai hassani ya miƙe sai ce da annabi alaihi salam idza tazakarta shajwan min akhi siqatin fadhkur akhaka ababakarin bima fa'ala in dai ka tuna wani dukkan masoyinka ban maka ragin aka ba babu wanda bai taɓa yi maka ba daidai ba sai wannan shi kadai ne bai ce annabi alayhi salam wanda baya so ba yace kowa ya bata maka duk abin da ka san ɗabi'un mutane tana abubakar da abin da ya maka zai kwantar maka da hankali sai ce a taliya saniyal mahamudu mashadu shine mubi na biyu mai bi wanda in dai yana guri to abun yabo ne wa awwalun nasi durran saddaqa rusula in dai ka ɗauki annaba da manzanni a sama a dai wannan al'umma shine mutum na farko ya fara gaskata annaba a kowa a bayan sa ya ce wa saniya sunaini fil garil munifi wa qad qafal adu bihi isa adal jabala shine ɗayan na biyu wajen shiga kogo lokacin da abokan gaba suka yi wa kogon ƙawanya ya ce wa kana hibbu rasulillahi kad alimu min albariyati lam ya'dil bihi rajula dukkan masoyin annabi alaihi salam da duk yan gidansa sun san manzo Allah bai taba daidaita Abubakar da wani ba sai ce khairul bariyati awfaha wa ar'afuha ba'da nabi wa awfaha bima hamala in dai bariya ce shine mafificin kowa in ka dauke annabi alaihi salam a gurin annabi alaihi ce sadaqata ya hassan sadaqata ya hassan sadaqata ya hassan so uku yace ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya haka abubakar yake ku kira min dan uwana shi ne yaban annabi alaihi salam abin da zai faranta annabi da masoyansa da komai ka ɗauko abin da zai ɗaga su ka fito da shi kar ka yadda ka ce kanka za ka ɗaga abin da ya shafi annabi sun za ka yi kura annabi katul ja'adi ce balagana sama'a majduna wa jududuna wa inna lanarju fawqa zalika mazhara ya ce kai hazzi da muke da shi da nasibi da darajar mu yau daga ƙasa ta taɓo sama muna kuma burin abin da ya haura haka sai annabi sai ce wani irin dogon wuri ne da kaga zai sai annabi ya rasulullahi aljanna sai sai insha Allah kaga ta tabbata to wanda yake wani ita kake bukata ka samu kar kai wasa magana na wasu a ce Allah taimake ka harshen ka ya yabe shi to kar kai duka rusa wannan gashi ana bin mawaka yanzu ga mawakin larabawa shine almutanabbi wanda ake ce shine sha shine ash'ar al-arab a mawakan laraba ba taba irin sa shine fi kowa amma yanzu da aka zo aka yi bincike sai aka samu duk da abin da yi na waka da hikima da komai a rayuwarsa sai aka samu kuskure ko baiti ɗaya a rayuwarsa bai taɓa yaban annabi alaihi salam da shi ba kaga ya faɗi to so da kar mutum ya yadda wannan darajar in Allah ya taimake ka za ka shiga wani abu da ya shafe ta to sata a cikin shari'a kamar yadda mai ishina ke cewa zil qaula in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qaulin mustahilun wa ja'izun ka auna magana in kai kokarin yaban annabi alaihi domin in ka saki yaban zaka yi amma yanzu zaka rantuma daga saka fasa kan da za a kasa samun kwallon da za a saka maka tuni ka tafi kenan darajar ta kai da ba a wasa da ita ko yabanta za ka yi kai hankali in ba haka bai yanzu na uban zai tattara mutum inasa inasa ya fitattake shi ya kore shi wato kar mutum ya shiga abu sai fa ya sani mutan kirki sun yi magana kan annabi alaihi salam amma kuka kuka suke in aka ce su yi magana a kansa sukan ji tsoro saboda gudun su da baka kuma Allah ba zai raga ba to wannan shi nake jan hankali dai da Allah mu lura da janibin annabi alaihi salam mu girmama shi domin wannan girmama shin ita ce za ta ba mu matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala yana da cikin haƙƙinsa a kanmu al-ihtiramu wato azziruhu wato waqiruhu haka ubangiji ce wato waqiruhu a ga girman sa a ji nauyin sa alaihi salatu wassalam to ya kamata mu kokarin tabbatar da wannan janibin ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hore mana assalamu alaikum
assalamu alaikum a kamar yanzu da yake an shiga cikin wani wadi na yawan mace-mace a gaba ta malam kuma ta ji'a to sai aka yi rashin sa'a mutum ba shi da aure sai ya mutu kuma ba shi da wani wanda dai zai zama kullum yana tare da shi ina ganin motsinsa har sai da ikari kamar a misali kwana uku ba a sani ba sai daga baya to argatumala idan aka gani yaya za a tabbatar da kwana uku ne ko kuma ba ƙasa da haka ƙasa da haka suke wato abin da nake nufi idan kwana ɗaya ne ba za a sani ba ko je in mutu ko yau ko kuma mace alga ta wani wacce haka tafi a kwanta a yaya za a lissafa assalamu alaikum
na maganar kwana uku ai ba shi da wani matsayi a shari'a dan mutu mutu sai an san kwanansa nawa babu kurin ya mutu ya mutu shikenan maganar gado ne shi ake kokarin a san lokacin mutuwa shi ma in mutuwa suka yi da wanda zai gada da wanda za a gada aka zo aka tare sun mutu to anan ne za a kokarin a gawa ya riga wani idan wannan ya mutu bayan minti biyar wannan ya mutu kaga gado ya tabbata in ko ba a samu ba an samu a shakku fi sabiqil mauti shikenan sai kuma ya zama cikin mawani ul'irsu sai gadon ya sauka wannan shine ake wannan abin da ake kula da shi kenan kuma addu'a in za a yi wa mutum kawai sai a ci gaba da ya masa Allah ya maganin azabar kabari shi ke Allah ji kansa eh ba wani zance an gano kwanansa nawa ko ko kaza addu'a ko yaushe aka yi masa daidaici har daman wanda yake masa addu'ar shi ma ba a ce ya daina ba saboda haka ba wata magana akan wannan in dai sanin rana ne ko lokaci babu eh shine kuma kamewa i ne aka gan shi da yare kaga na faɗa a misalihul insan man yaɗa sosai za a sa a hancin sai sai gaɓoɓin nasa su miƙe a daidaita shi a yi sitararsa kawai shine kawai wanda cewa akan wannan assalamu alaikum
kawai kalla cikin karatu mala ya yi bayani cewa sai da na rasulullahi yana shiga cikin al'amarin iyalinsa wajen hidima mace ashe kuskure ne da mutane suke cewa mijinta ce kenan ko mana
salamu alaikum daga ai sama su gaje gani wanda mutane ya gani bai san me ba kawai zai kama magantuwa ba daidai ba ne an ga mutum na iyalinsa hidima a soke shi tunda annaba sama ya yi haka safiya jala na lokacin da aka yi tafiya annaba sama da kansa ya sunkuya da yake gajeriya ce ya sunkuya ta taka cinye sa alaisa ta wura kumin da za ta hau sauran kakinta kuma shi ya labta ya sa a kafada ana tafiya to kaga wannan haka ake yi to amma da an zo sai a ce wana ya zama albarka albarka kenan bawan mata to ba kuskure ne a ce mutum ba zai haka ba shi ana so ne mutum a gidansa iyalinsa su ji cewa gidan mijin nan ya fi gidajensu daɗi ba su da wani guri da suke jin daɗi da ake girmama su fiye da wannan amma mace zauna cikin gaƙin ga koma a gidan miji tana cikin bala'i da an zo ko sallama ba zai ba sai dai gyaran murya ko a doki kyaure sai kowa ya shiga cikin taitaye su kamar an koda manzan mutuwa ba daidai ba ne wannan su ake mace shigo gida gidan hankali ya kwanta ba a sanya fita wannan ita ce ɗabi'ar musulunci kuma haka yake so magidanta su zama annaba alaihi don haka yake wa iyali yana wajen wannan alaihi salatu wasallam yakan yi hira da su ma har ya dinga farzanta magana da suka da labarin an faɗi kaza yakan ce to to dama al'amarin haka yake ya ce ai kaza kaza kaza ai kaza kaza an sa akwai lokacin da aka taɓa hira da ta mata kowa ta din- kowace ta dinga faɗa mijinta tana faɗa illolin mijin sai ɗaya ita wata mace mai miji na kirki ita kaɗai sai ta faɗi mijinta cewa shi bai taɓa mata abu kyau ba kaza kaza kaza kaza sai annabi alaihi sai da nana Aisha da ni ma ta in zama irin in zama haka kamar yadda wani yake gurin wancan in zama haka a gurin ki ya ya taɓa zuwa da tsere sun taɓa tsere kuma suka saki an tsinyi tsere ta tsere masa sai sun daga baya aka tsere tsere mata yace hazihi bika kaga ana wannan to saboda haka wannan shine za kuma sannan wajen kiran suna shi ma haka ake yi annabi sai kan sassaƙe suna ya masa kurima dan yawa mai sunan daɗi a cikin matansa alayhi salam wannan da abun koyi ne alayhi salatu wasallam a yi wanda ana yin haka ba za a dinga samun matsaloli da fitinu da abubuwa iri-iri ba inda maza suka tafi mutum ya tafi a yanka masa hanta a yanka masa koda a ka masa abinci iri-iri mai kyau ya ci amma ban matarsa da datsa kaga wannan baki ba shi da kyau ko ya je shayi a yi masa haɗin kauri ita ko matar a barta da koko ba daidai ba wannan wannan duk abin da maza suke na wannan sun yi zalunci akan haka eh ba kyau irin wannan su ake mutum ya zama a gurin iyalinsa da kirki sai ya zama fifici a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma isari ake so ma ya fifita masalahar matansa akan tasa masalahar su ma an yi haka ƙarshe za su fifita tasa akan tasu to kenan zama ya yi kyau zuri'a za ta taso akan haka al'umma sai ta zama gyararriyar al'umma shi abin da ake bukata kenan Allah ya samu dace assalamu alaikum to to sai to wannan maganar annabi ba ce aka bai taba wato bai mallakar riga guda biyu iri ɗaya ba a ce a yi riga hartum ta kofulin ya ji daɗinta kuma ya sake sa tele sake ɗinka masa irinta ya zama in an jima zai sa ta an jima ya cire sako wata ba bai taɓa yin haka ba kai duba ga wani takalmi wata wani wata wani wani wani samfur mai kyau ya siya kuma ya sake so irin sai ce na ji daɗin takalmin na sake ƙarawa in yau na sa shi gobe kuma sai na saka ɗaya bai taɓa yin haka ba da sa shi ake nufi da wannan ya samu samfur na wani abu ya mallake shi irin su har guda biyu in ya samu ɗaya ya ishe shi shi yasa saman sa alayhi salatu wassalam radwanullahi alaihim ko wannan su ma butar da yake a lola ita ce a barsa ta wanka ba sa aje abun yin wanka daban kuma abun nan daban kwano kuma wanda za su ci tuwo da shi da shi za su sha nono shi ka ce in dai zai iya isa a ci abinci da shi kuma a sha ruwa a sha nono wannan ya isa ba sai an ɓata lokaci an sake sayan kwanuka an tara ba su duk sun koyi abu irin daga rayuwar suka ɗauki abu ba zafi kadaran kada ha sai suka rayu lafiya ina tsammanin wannan ake tambaya ko ba hakan ake nufi ba to to a'a Usman ibn Mas'ud ne ibn Affan shine